له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بالإسلام والنسافية ثلاثة يومنا الشارع وجه سفر goma goma ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da biyar ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun sadu a wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka don tattaunawa da ƙaran juna da sani dangane da أحاديث الطمأنينة في الصلاة أحاديث الطمأنينة في الصلاة معناها حديثاً ذات بياني دنقني دا أبن داك الشوى نسوى أكين سلة هلمر نسوى سنة دا بمبنشي فكان بهوشي دا بلارجي يوم لوكسن دا بهوشي شوى كنقو ميكي نفي نعم wani lokaci ma'anarta shiga taitayinka ko idan kana surutu ne ka yi ne ka yi shuru ko na makamancin wannan a larabci idan aka ce maka natsuwa ko natsu ana nufin ka tsaya a lokacin daga kana motsi ana nufin ka tsaya cak ka daina motsi yanzu a ɗan lokaci an gane wannan aiki a yaren laraba haka yake nufi ma'ana kana tafiya sau ne ce maka wane ka nutsu a cikin tafiyarka da kana tafiya da sauri bagazan bagazan buguzo kagan sai ka kama sai ka nutsu ka kama tafiya mai ne sannan a hankali sannan a hankali nutsuwa ko kalmar akumanina kamar yadda muka santa a wurin malamin fiqhu tana nufin nutsuwa a cikin kowane irin abu shi yasa hatta zuwa masallaci yayin da mutum zai tafi ba a san mutum ya dinga tafiya buguzun buguzun buguzun an gane wannan a gurgujen nan mutum yana sauri yana sauri a ba a san haka nan jama'a mun fahimta wannan kenan sannan wannan abin da ake cewa a kumanina za mu zo mu ji asalin fassararsa daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sallah dangane da sallah da kila nutsuwa a cikin magana ma'anarta daban nutsuwa a cikin sallah ma'anarta daban za mu zo mu ji insha Allah ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala da imam ibn rajab al-hanbali da shaykh al-islam ibn taymiya kowannen su yayi bayani dangane da abin da ake ce ma ainihin wato al-umaniyati fi salat jama'a mun gane wannan ko imam an-nawawi yana cewa abin da ke fi da kalman atmanina shine as-sukunu ba'da al-haraka as-sukunu ba'da al-haraka shine ka natsu a bayan kana motsi kana cikin motsi shi ce ka natsu ma'ana sai ka tsaya cak na dan wani lokaci sanin sai ka ci gaba da ainihin wato tafiya an gane wannan ko wannan kenan a shakul sunan bin taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma ya yi wannan bayani kamar yadda afana'ani a cikin littafin subul salam shi ma ya yi wannan bayani cewa abin da ake nufi da wannan shine mutum ya zama yana da bi sannu a hankali a cikin gaɓoɓinsa na sallah su ma za mu zo mu je wace gaba da wace gaba da wace gaba ake son nutsuwa a farko akwai bambanci tsakanin akumanina da kuma kalman alkushu fi salah an gane menene bambancin su alkhushu yana da alaka da abin da ke zuciya Allah ya taqada aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke da kankan da kai da nutsuwa a cikin sallar su ana nufin nutsuwar zuciya da kwantar da hankalinka da cire dukkanin wani tunani in ba tunanin ganawa da kake da mahalicci ka subhanahu wa ta'ala ba sannan daga cikin ma'ana al-khushu' shine yayin da ka fara yin sallah ba a san ka tsaya kanka sama ana san ka sadda kanka ƙasa girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da zai sallah idan ya kabbara to yana dan sunkuyar da kanshi haka an gane wannan bai barin kanshi a tsaya haka yakan dan sunkuyar da kai kadan a cikin sallarsa an gane wannan yana daga yana daga cikin ne al-khushu' sai malamai suka ce amma kalman al-qumanina ita tana aiki ne akan me akan ayyuka a cikin sallah ba akan nutsuwar zuci ba an gane wannan tana magana akan nutsuwar mene gabobi a cikin me a cikin sallah Allah madaukakin sarki ya dace da mu to menene hukuncin barin nutsuwa a cikin sallah kafin mu ci gaba shine rashin nutsuwa a cikin sallah tana lalata sallah gaba daya an gani tarku qumanina fi salah tubtilu salah wannan haka yake a mazhabin Imam Malik ibn Anas haka yake a mazhabin Imam Shafi' Muhammad ibn Idris haka yake a mazhabin Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani wanda ya saba musu ne Abu Hanifa yace mustahabbi ne al-qumanina fi salah sai dai hatta dalibansa su Abu Yusuf da sauran su Imam Sha'abi sun saba wa Imam Abu Hanifa akan wanda fahimtar tashi kenan dai kowace mazhaba kake bi nutsuwa a cikin sallah a waɗannan gaɓoɓi na sallah wajibi ne ka sani in dai baka yi so baka da sallah shi yasa ya zama dole ga wanda zai ja mutane sallah da ga wanda zai zama limami a masallaci ba kawai a ce ai wani mai ƙoƙarin zuwa masallaci bane kawai da ya zo a ce wani wuce kai mana sallah a'a sai ya san haƙiƙa ne ita kanta sallah yana daga cikin amana da za ka yi wa kanka shine kai ka sani in ba ka cikakken ilimi game da sallah to kawai kan ma kace za ka ja mutane sallah don kada ka je ka lalata taka sallar sannan ka yi ne ka lalata wa sauran mutane kuma sallar su kaga ran alkiyama kowa zai zo ka neman ladan sallar sa kaga akwai matsala jama mun gane wannan shi ta kullum muke cewa dole ne a dinga neman ilimi kuma hatta ga limamai waɗanda ke yawan san limanci ka sa ko wanda shi a rayuwar shi kawai san limancin kaman wata ɗabi'a kaman ciwo ne a jikin shi ko mu ce ɗabi'a ce kaman cin abinci ya shan ruwa in dai bai yi limanci ba to baya jin daɗi kuma mafi yawan irin waɗannan zaka sani suna da matsala ne matsalar su ba sa neman cikakken ilimi game da abin da ya shafi wannan ibadar da ake ainihin wato aiwatarwa kaga wannan na saka matsala ce mai girma Allah ka tsare mana imanin mu Daka jama'a barin natsuwa a cikin sallah a gaɓoɓin da za mu yi bayani kai tsaye yana ɓata sallah kamar da za mu ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma barin alkhushu a sallah shi wannan baya lalata sallar mutum amma yana tauye wa mutum yawan mene yawan lada. Misali mutum yana sallah ya kabarta sallar shi yana sallar shi daidai amma zuciyar babu cikakken natsuwa a cikinta wannan rashin natsuwan da tunani da kake yawan yi a sallah to akwai wani bangare na ne na lada wanda kake tauyewa kanka kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi sun yi nuni akan haka Allah madaukakin sarki ya lantar da mu tayyib sai mu ji malam ce babu al'amari bi itimami salat hadisi ne farko babin da yake bayani dangane da umarni da cika sallah umarni da cika mene cika sallah to barka ji me ake nufi da cika sallah shi yasa malam idan ka zama kai liman ne hata a masallaci to ba maganan fa wani ya bata min rai bari in yi kaza wani ya min kaza bari yi kaza saboda in rama babu wannan a musulunci ku fahimce ni ba misali an kira sallah a masallaci sai ga mutane suna zaune sun ki zuwa masallacin da wuri an gane wannan ne har ka zo masallaci ka yi nafila sai an kabarta sallah an fara sai ga mutane sun fara kokarin neman ruwa sai a rula matsayina na yin ban da dama in ce bari in yi punishing din waɗannan mutanen bari in yi saurin in da sallar saboda ka samu jami'i an gane wannan kai saboda su kake wa ibada ko Allah kuma cewa bari in yi gaggawa dole sai an samu wata matsala ga mai sallaka shi ne ba za a samu cikakken nutsuwa ba rashin samun nutsuwa a sallah kuma zai lalata sallarka sannan mamun da suka bi ka su ma sallar ta yi ne ta lalace abu na biyu jama'a dole mu lura da wani abu guda daya tsawaita sallah ba wajibi bane tsawaita sallah ba wajibi bane mustahabbi ne a gabobin da manzon Allah ya ce ayi amma cikakken nutsuwa a cikin ruku'i da sujuda da dagowa daga kowannensu wannan wajibi ne barinsu kuma yana lalata sallah duk gaggawanka in kai ruku'i da su cikata in ka dago daidaitu natsu sai kowace gaba ta kuma inda take sannan ka nemi ina ka nemi sujada in kai sujada ka tabbatar ka natsu ka gama tasbihin ka gaba daya ka gama natsuwa to dago bayan ka dago kuma sai ka zauna ka gama natsuwa kowace gaba ta zauna a mazauninta sannan idan ka koma sannan sallar ka take cika ka sani in dai sallar ka a waɗannan gabobin akwai matsala to lalle kana fama da matsala a sallar ka Allah madaukakin sarki ya zama ikon gyarawa عن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك ألا يقارى مش يداه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم ياشي أتم الركوع والسجود jama'a ku dinga cika ruku'i da sujuda muttafaqun alai wannan hadisin al-Imam Bukhari da Muslim kaftar da shi ku ji maganar manzo Allah atimmu ruku'a was sujuda ku dinga cika ruku'i da mene sujuda a sallah waɗannan rukunan guda biyu duk wacce ɗaya ta samu matsala to sallah ta gama samun damuwa وفي رواية أو في رواية أقيموا الركوع والسجود كتير دا ركوعي دا سجودا ما أجل في دولنا كنا أمرني دا فيد دا ركوعي دا سجدا ينا واجب ترمك دا سامن نسواني أجنس أنا فان إن كايس كنسو أجنس جماعة من قال وانا طب wannan yana da muhimmanci jama'a kwarai in kana so ka gane wannan ka je masallacin kasuwa ko ko ka je Kano a wasu kasuwannin da ake yin sallah malam wani da garin fasa yake yin sallah shi ne zuwa masallaci kullum nan sai a jujjuma sai yana sallah kuma za ga yadda ake sallan malam kurkur kurkur kurkur ko tun kurciya ko na masallata mun kana zuwa kasuwanni da wasu wuraren zaka ta da yadda mutane ke yin sallah malam yadda ka san ana tsira wa mutum masalla Allah ya ji kan malam Isa waziri wazirin Kano yace kai wannan al'amari malam mutane da azumi za a zo sallan tarawih amma mutum kaga yana ta kokkofawa yadda ka san ana tsira masa allura ba na kuwa malam wai ana ana so ne a ji masallacin da sharp sharp za a gama sallah kuma wannan abin jama'a har a masallatan mu na ahlus sunna wallahi ana yi wani kawai shi limam abin da yake so ya ga ya tara jama'a bayan sa da yawa an gane wannan ba wai yayi sallar yadda manzon Allah ya koyar a'a kawai a tara jama'a to su ko da ma samari waɗanda ba su samu tarbiyya irin ta addini ba burinsu kawai a je a yi jika-jika a tashi na ce waɗanda ba su samu tarbiyyar addini ba ne saboda haka lamari ya ce duk saurayin da ba shi da tarbiyyar addini za ka tadda kowace irin abin da ake ce mai ibada za ka jika jika yake shi kawai za a ɓata mar lokaci ne ya fi son kawai tsir tsir tsir tsir ya samu ya yi ya samu ya gama shaf shaf nan da nan kawai jama'a mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu حديث نبي وعن صالح الأشعري أنكر لك صالح الأشعري أن أبا عبد الله الأشعري حدثه شوفوا ما لمسى أبو عبد الله الأشعري يا كرم تدشي حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر برجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال لو مات على لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم فأتم الركوع والسجود فإن مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا قال أبو صالح فلقيت أبا عبد الله فقلت من حدثك هذا الحديث أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني أمراء الأجناد خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة كنجي شوى أبو عبد الله باش لابالي شوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم بصر برجل يا قولي متم لا يتم ركوعه ولا سجوده yana sallah amma baya cika ruku'insa baya cika sujadarsa faqala sai manzon Allah yace law mata hadha ala ma huwa alaihi jama'a ku ji inda wannan mutumin ya mutu yana irin wannan sallar tashi lamata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da ya mutu akan addinin da ba na manzon Allah ba kai jama'a al'amarin da ya girma malamai masu shirka ce almillatu anan ana nufin addini wa shari'a da ya mutu akan addini da shari'ar da ba ta manzon Allah ba akwai matsala ko babu ashe yawancin mutane da kake ganin su wallahi suna mutuwa akan addini da ba na manzon Allah ba gashi manzon Allah ya faɗi yace da wannan mutumin ya mutu akan abin da yake kai irin wannan sallar yake yi baya cika ruku'i baya cika sujada to da ya mutu akan addinin da ba na manzon Allah ba to ku je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana jama'a shi manzon Allah ce fa atimmu ruku'a was sujuda ya ku jama'a ku dinga cika ruku'i ku dinga cika sujada fa inna mathalan ladhi yusalli domin kwatankwacin mutumin da ke yin sallah wala yutimmu ruku'ahu wala sujuda amma baya cika ruku'insa baya cika sujadarsa sai ce mene mathalul ja'i'i alladhi la ya'kulu illa at-tamrata wat-tamratayn kamar mutumin da yake ci ne an gani misali mutumin da ba shi karkunin tasirarsa kamar mayunwaci ne wanda ke samun busasshen dabino guda ɗaya ko ƙwaya biyu la tughniyani anhu shay'a ba sa tsina na masa komai me ake nufi anan idan ya ci ya koshi to kamar haka ne mutumin da idan yi sallah baya cika ruku'i da sujada sallar su kwata-kwata ba ta karbuwa wannan sallar ba za ta tsina namar komai ba a ranar alkiyama ko da za a zo ana awu na ladan sallah da ake jama'a sai an gama kiran mutane kaf zai ji ba su tsinsa a me yasa bai cika ruku'i ba bai cika mene ba sujada ba akwai wani hadisi daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hasan النبي صلى الله عليه وسلم كيشوا إن الرجل ليصلي ستين سنة ذا إيسام متمن ذي شكرا ستين ينا ينسلى ظلت ما تقبض له صلاة أما بأتبع كرقام صلى قولا قالبا إجا النبي محمد لا تقبل له صلاة لم تقبل له صلاة بأتبع كرقامر كودا صلى قاديبا أيها كما تأتنبه ميسا سنو الله لكن لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ya so da yawa sai ya cika ruku'i ba zai cika sujuda ba wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku' zai cika sujada amma ba zai cika ruku'i ba kenan idan ruku'in ka bai cika ba sujadar ka bata cika ba akwai sallah babu sallah shi sa jama'a hatta limamai da ake bi sallah ka san irin limamin da kake bi sallah jama'a mun gane wannan jama'a wallahi wannan gaskiya ne dole ne ya zama sallar ka nan sallar ka nan ya zama kana da tsari da kake binta ba kawai inda rubu ba kowa ka zo ka bi sallah a'a a dai duba a gani wanda ke yin sallah nan ya iya ta ko ko shi ma yana yi ne kamar ra'aitan nasa ko kamar yadda ya ga mutane na yi sai gina tambaye ka me hukuncin yin kaza kace to wallahi na rage ga mutane suna yi ma sai nake yi yanzu Allah wannan yana da kima a cikin mutane sallar ka baka iya ba ruku'in ka baka iya ba sujjadar ka baka iya ba to sai yaushe ma'ana abinda Allah ya halicce ka domin sa dan kai mar a rayuwar nan kwata kwata ba shi da muhimmanci a rayuwarka to yanzu wannan karatun yanzu ne laifi ne a wajen wani ita wannan marinin wayo ne a cewa za a koya mutane sallah to sai ne za a koya musu bankaura shirme tauragiya a dole ne a koyar da mutane wannan ibada ai mun sani malamai na faɗi as-salatu imadu din sallah kace ginshikin addini Allah ka tsare mana imanin da jama'a kun ji kamar mayin wace ne wanda ke cin dabino guda ɗaya ko ƙwaya biyu manzo Allah ce la tughni yani anhu shay'a ba sa wadatar da shi komai qala abu salih abu salih yace fa laqitu aba abdullah sai na haɗu da abu abdullah al-ash'ari sai nace fa qultu nace da shi man haddathaka hadha al-haditha annahu sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ya karantar da kai wannan hadisin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa قال يتي حدثني أمراء الأجناد جاغوروني كمن دوجر رندنون منظم الله صلى الله عليه وسلم سوس كبان وانا اللابان إما كغاني سبا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول أقي شرحبيل ابن حسن الله أكبر وما أدراك من شرحبيل babban sahabi ne kwamanda ne jarumi ne barde ne malam a fagen jihadi Allah ya kara mishi yadda wa amru ibn al-as da kuma amru dan as annahu sami'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka sahabban nan sun ban labarin cewa sun ji ne daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma jama'a ai wanda ya sallah zai yi ya sallah bai yi sujada ba zai yi mutum a ce ya yi sallah bai yi ruku'i ba to amma me yasa aka ce ba za su amfani da shi komai ba na'am sauyi bai cika su ba to ku gane wannan jama'a tun a zamanin sahabban manzon Allah haka lamarin da yake me ya faru kamar yadda al-Imam Bukhari ya rawaito wa zai mutu dan Yaman Allah ya kara mishi yadda ya ga wani mutum yana sallah baya cika ruku'i da sujada ya ce kai yana gama sallah ya ce kai ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba ko ma kai ne kai sallah dan ba kai ne ba ba kai sallah ba shi dan manzon Allah ya karantar da mu cewa a cika ruku'i a cika sujuda duk wanda bai wannan ba ba shi da sallah Allah ka tsare mana imanin ashe jama'a yayin da muka zo yin sallah muna da buƙatar mene cikakken nutsuwa in kai ruku'i sai bayan ka ya daidaitu ya ni ya sambal kada ya haka doron zabuwa ko kada kuma ya haka ya yi kulbo ka san wani saboda tsabar wai daidaita wani sai kuma ya ne ya ya bukari kada ka bukare kada kuma kai doro so ake bayan ka yi miƙi haka kada kuma kai haka mun gane wannan waje gwada mana ma yi zugu gwada mana mahaifai gwada mana kai ma da haska shi mu gani yawwa sai mu gwada aikace kowa ya ga yadda ake ake ake magana zo daga nan yawwa yanzu misali yi rukuni mu gani ya daidaitu wannan na'am to kun gani haka ake so dan yi doro a doro ba yawwa kaga bai ma iya doron ba sai dai ustazu ne ya manta yadda ake yi sannan to yi kasa da yi kasa kara kaga haka wannan ba ruku yayi ba duk wanda ke yin sallah a haka jama'a bai da sallah tabbas bai da sallah duk wanda yin sallah a haka ya kasa bayan shi ya lula haka ya gangara bai da sallah to daga kuma yau aha dan kara sama kadan yawwa akwai masu yin haka su kuma ko babu su ma masu yin wannan ba su da sallah Allah ya sa mun gane wannan jama'a yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye an gane wannan to zo na anan za ka yi ƙarin wani kwatanci eh dan Allah ya ji kamar malam Muhammad Awal Albani ya so da yawa idan aka zo irin wannan sai ya gwada aikace sai ya faɗa mana wata magana ya ce at-ta'limu bil qawli at-ta'limu bil fi'li awdah min at-ta'lim bil qawli yace koyar da abu a aikace ya fi a faɗa maka da baki wani duk inda za ka yi bayanin nan a baka to ba zai iya ganewa ba an gane wannan amma idan ya gaishe a aikace to za mu karanta hadisi daga masani sai mu ainihin wato kwatanta yadda al'amarin ya ce Allah maɗaukacin sake ya tsare mana imani hadisi na uku وعن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه قال أنكر قلنا حديث لقى علي ابن خلاد شمان حديث المكان جماعة حديث نبيه hadisi ne muttafaqun alaihi al-bukhari da muslim suka fitar da shi yace gaba da cewa an ammihi shi kuma daga baffansa qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innahu la la tatimmu salatu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda ku sani jama'a sallah ba ta cika ga daya daga cikin mutane har sai ya cika alwalarsa fayadha alwudu'a yani mawadi'ahu har sai ya sanya kowace gaba ta alula ya wanke ta yadda ya dace kaga ita ma alula na bukatar fakar kenan ko wallahi malam wani za ga shekararsa goma sha biyar bai iya alula ba ko ba san to wani ma ya ce hamsin ma ana samun wannan Alhassan da Al-Husayn jikokin manzon Allah sun taɓa ganin wani bawan Allah bai iya ba. Yayi Abdullah bai iya ba. Sai suka suna rigima tsakanin suna su koya mai. Ce baba eh muna muna mun samu sabani ne tsakanin da uwana. Ni na ce ga yadda ake Abdullah shi kuma ya ce ga yadda ake yi. Ce to da Allah bari in yi ka gani in daidai ne sai ka rawa mana ka rawa mana hukunci. sai alhassan ya ɗebo ruwa ya kama yin alola yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko ba haka bane da tijo sai ce kwarai wannan abin da ka faɗa daidai ne sai ce lalle waɗannan yara sun iya karatu ce ai lalle ni su ni suka koyawa amma ba za su iya faɗa min ba a matsayin na tijo su gaya min ƙila in hau ko in yadda wani tsoho ya ce kai yaro tun kan haife ka muke yin sallan nan ka kyale mu kawai ko kai ta sarkin lambu Allah ya ji kan shi ki shi fa a tambaya ko a Saudiya baya jiran liman shi dan baya san nawa eh liman ya tsaya na wani jinkiri wajen dagowa shi sai ya riga liman dagowa kawai abin shi shi baya san nawa Allah ka tsare mana ibadu to kaga akwai matsala ko sai manzon Allah yake cewa thumma yukabbiru sallar ɗayan ku ba ta cika sai ya cika alola sannan yukabbiru sai ya kabbara ya ce Allahu akbar to da kai kabbaran nan ba maganan alhamdulillahi rabbil alamin ka kama karanta fatiha bane a wa yahmadu Allah azza wa jalla wa yusni alaihi kun ji sai yayi ne sai yayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa yusni alaihi sai yayi da Allah me yake nufi da wannan ma'ana sai ya yi addu'ar nan ta buɗe sallah jama an gane kuwa an gane kun je da manzon Allah ya faɗa kai tafa muku sai ba ku shawara ka shawara kuma can ba jama an gane wannan sai yake cewa wa yahmadu Allah azza wa jalla sai ya yabi Allah sai ya yi godiya ga Allah wa yutni alaihi ya kuma kururuta Allah subhanahu wa ta'ala da kalmomi irin na yabo wa yaqra'u ma tayassara min alquran sai ya karanta abin da ya samu na alqur'ani mai girma kenan da kai kabbara Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ta ce wannan bai san sallah ba to yanzu wannan sallah ta cika me yasa ya tsallake abu guda da manzo Allah ya ce ayi shine addu'ar mene addu'ar bude sallah mun gane wannan kai a'a ba kawai kana yin kabbara bane zaka fara karatu a'a sai kai waɗannan addu'o'i subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk kuka ce alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ko kuka ce Allahu ba'id baini wa bain khataaya kama ba'ata bil mashriqi wal maghribi har zuwa ƙarshe bayan kayi wannan ka gama kuma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan in sallar da ake bayyana karatu ne sai ka fara bayyana daga alhamdulillahi rabbil alamin kaga ashe dukkan waɗannan kai ne sallah ba dauke maka ba yana daga cikin abin da zai nuna kai din nan faqihi ne ka san sallar idan ka yi kabbara a ji ka ɗan yi shiru na wani lokaci haka manzon Allah yake Abu Huraira radiyallahu an hadisi na cikin Bukhari da Muslim sai da yace ya Rasulullah fansar mahaifiyata da mahaifina gare ka ya manzon Allah wai idan ka zo yin sallah kai kabbara muka ji ka ɗan yi shiru na dan wani lokaci da kake cewa sai manzon Allah ya gaya mishi cewa nake yi Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma aghsilni min khataayaya bis-salji wal-ma'i wal-bard sannan mutum ya ta'awili ta'awilin nan jama'a yana da muhimmanci kwarai musamman a cikin sallah idan kai ta'awili sannan kai basmala zai taimaka maka wajen hana shaidan ya dinga maka wasa da hankali a cikin sallarka sai dai inda malamai suka yi sabani shin a kowace raka'a ce sai ka yi ta'awidi ko ko an kai ta farko ta isa wasu malamai suka ce ta farkon kawai ta isa wasu malamai suka ce a'a aikin da wasu zantukan sun shigo na azkar bayan wannan karatun da aka kammala na qur'ani to kaida ta yan karin ta'awidi da haka dai kowanne tunda ba wajibi bane mustahabbi ne amma dai yana da kyau kwarai da gaske Allah ka kare mana imanin to mu je malai shi wa yaqra'u ma tayassara min alquran sai mutum ya karanta abin da ya sawwaka na alquran thumma yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar thumma yarka'u sannan sai ya ruku'i hatta yaquma inna mafasiluhu kaji har sai gaɓoɓinsa sun daidaito a cikin mikinan a cikin ruku'insa mun gane summa ya ƙulu sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman har sai ya miƙe a tsaye cak an gane wannan sai ثم يقول سنن سي شيء الله أكبر ثم يسجد سي شيء الله أكبر سنن سي سجدا حتى تقوم إن مفاصله لما إن يسجد يا جماعة حسي قوة قبع تايني تانقو تاديديت التمي سجودا ثم يقول سنن سي شيء الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا sai ya ɗago kansa har sai ya zauna a zaune ya nutsu a zaunen thumma ya ƙulu sannan sai ya ce Allahu akbar thumma yasjudu sannan sai ya sujada hatta ta kuma inna mafasilu har sai gaɓoɓinsa sun natsu thumma yarfa'u ra'sahu fa yukabbir sannan sai ya dago kansa ya kabbara ya ce Allahu akbar fa idza fa'ala dhalika idan mutum ya aikata haka faqad tammat salatu tabbat sallarsa ta yi ta cika jama'a kun ji da manzon Allah ke bayani dalla dalla babu wani wurin da aka tsallake malam kowace gaba sai an gaya ma ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi kuma sai ka natsu a cikin wannan abu jama'a wannan da kuke ji yana da matukar muhimmanci ga kowane musulmi tun da ka ji manzon Allah da bakinsa mai tsarki mai albarka ya ce sallar ɗayan ku ba ta cika sai yayi wannan wallahi alazim babu yadda za a yi ka samu ladan sallah sai kai haka jama'a mun gane wannan tayyib wannan kenan jama'a don haka yana da muhimmanci jama'a mu sani idan aka ce maka sallah ce irin wannan to dole sai mutum yayi yadda manzon Allah ya ce a yi sannan zai samu cikakken ladansa Allah ta'ala ya samu dace hadisi na hudu an Aisha radiyallahu anha qalat daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati idan ya dago kansa daga sujuda lam yasjud hatta yastawiya jalisan baya komawa sujuda har sai ya daidaitu a zaune jama'a mun gani na'am okay na'am na'am na'am إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد إذا من ظن الله يتقو دق ركوع إنسا بايا تفيا سجدا حتى يستوي قائما حتى ياميكي أفعي سنبل ياميكي وكان إذا رفع رأسه من السجدة يا كفن شيء إذا يتقو كان صدق سجودا لم يسجد حتى يستوي جالسا بايا كوما وسجدا تبيو har sai ya daidaitu a zaune an gane wannan yawwa wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaita wannan hadisi wancan hadisin da muka karanta na na, na baya imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi alamin hadisi na ɗari takwas da hamsin da takwas imam al-albani kuma ya inganta wannan hadisi shi kuma wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to wannan malamai suka ce wannan ku wajibi ne mutum ya wannan a sallah shine asalin mene natsuwar saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin malik ibn al-huwairisi me yace wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yi sai da ce maka babu yadda za ka iya sallah irin ta manzon Allah a ya manzon Allah zai ce ku yi kamar yadda kuka ga ina yi da imaninka na manzon Allah ɗaya ne akwai wani mutum irin sa babu ko to babu wanda sallah shi za ta yi a ce daidai da ta manzon Allah wajen komai sai dai kuma sallarka ba za ta taɓa karɓuwa ba sai ka kwaikwayi irin tashi amma kai ra'ayinka a sunan abin da kai balkaura laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku gawa ga manzon Allah ya zama shine nan role model ɗinka shi ya koyar da wannan ilimin jama'a da wannan karatu sahabbai suka koyar da tabi'ai tabi'ai suka koyar da wani tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka koyar da atba'u tabi'ina atba'u tabi'ina suka koyar da taba'ul atba har zuwa yau jama'a ilimi haka yake gado ne tsakanin malamai wani ya guji daga wani wani ya koya zuwa ga wani haka ilimi yake jama'a in ka ji ana maganin gargajiya jama'a to ba maganar addini ake ba inda ko aka ce ai addini to gargajiya guduwa take ko kuwa eh Allah ka samu dace babu salati man la yuqimu sulbahu min ar-ruku'i was-sujud to da wani sabon babi jama'a babin sallar da babin da zai bayani akan sallar wanda baya miƙar da bayansa a cikin ruku'i da simene sujada man zai bije wannan ta hadisan da muka karanta a baya ba zai fakka da mu yanzu muka jara ya yi kabbara yawa misali mun kaddara ya gama karatun sura yanzu yanzu wannan ya nutsu yi rukun tsara koma kai rukuni yanzu ya nutsu kowace gaba ta tsaya inda ya kamata to shi wannan shi ne zuwa a rukuni kuma sai mutum ya yi tasbihin da ya kamata ya yi سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم an gane wannan to in ya gama wannan to dago ya ka sujada ya na ku dawo eh ai zaka nuna ni dawo eh yi rukui dago ta sujada kun gane bai nasu ba kun gane kuwa me yasa bai nasu ba ban ji ba yawwa saboda dago malam saboda abin da yasa kowace gaban hatta ta kuma inna mafasilu har sai gaɓoɓinsa kowanne ta nutsu kuma ka yi ruku'in ka kai yi ruku'in aha yawwa yanzu ya ruku'i to dago sami Allahu ka fara sami Allahu alhamida ka dago kamar da yayin an tun harifi kun ga yanzu yayi ne sai ya ce kuma mene rabbana mubarakan fi kagami ya mutum zai koma a tafiya sujadar ne da kambaran za ka haɗa kai waɗancan alkar ɗin kaga a shi wanda baya wannan masallaci akwai matsala ko kaga bayan ya ɗago manzo Allah ma in ya ɗago wani lokaci kan ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda أهل الثناء والمجد والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنسي كبرة مسجدة وكي كبرة معنى قدوبة يد من ظن الله كي كيوا متقى وجن ديديتوا دنسوا إن يادقوا دقرقوا إنسان ba ka da wani dalili da zai iya baka wannan damar na cewa wai ka yi sallah wai ka dago kawai kana dagowa sanar da hamida rabbana lakal hamdu allahu akbar a a wa ya saka ina za ka gaggawan me kake yi fa ina tazhabun in wa illa zikrun lil alamin jama'a mun gane wannan wannan kenan to abu na biyu tafi sujada ya sujada ko ya ji sujada yanzu to dago kuma yanzu wani ya natsu bai natsa sujada ba ƙara maimaita to kaga wannan kowace gaba ta kuma inda take to akwai matsala to yanzu dago zauna shi ne ake ce har sai manzon Allah ya zauna ya zauna ya nutsu kowace gaba ta koma inda take sanin sai ya koma mene sai kuma sujada to tsakanin sujadan nan guda biyu jama'a ai ba shiru ake ba ko me ake cewa rabbi ighfirli rabbi ighfirli ko allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni addu'a mai muhimmanci malam Allah ka gafarta mu ka ji kaina ka bani lafiya ka bani tsaro Allah ka bani arziki Allah ka daura karayata da na samu sannan Allah ka ɗaukaka ni wannan addu'a fa tsakanin sujada da sujada ake ba maganar ana ɗagowa a koma ake ba a'a ka ɗago mafi ƙaranci ka ce rabbi ghfirli rabbi ghfirli sannan ka koma ko ka ce rabbi ghfirli ghfirli rabbi ghfirli ghfirli riwaya ta tabbata a wannan karanta salatin nabi sallallahu alaihi wasallama imam al-albani ya kawo wannan jama'a mun gane wannan to wannan kenan kenan wanda ya sallah sai ya bokare a ruku'insa kaga an samu matsala tun daga mene ruku'i in ya sujada sai ya bokare an samu matsala mene to ya ruku'i sujada magani jama'a kun ga yadda yayi waɗannan hannayen nan sun taɓa jikin gwiwansa sun shiga cikin lungu me suka yi an buɗe su suka ce manzon Allah idan yi sujada har sai an ga farin hamatansa saboda buɗe hannayensa da yake yi kuma hannayen ba buɗe su za a yi ba su ma kallon ina za su yi alƙibla za su duba su kalla kaga yadda ya wannan sujadan ta yi kaga bayan sa yayi ne ya miƙe to yanzu ta tare bukare sosai a ta tare sosai yau aha yanzu wannan ya sujada wannan bai yi ba ba wai dan bai sujadan ba amma bayan sa ya miƙe tunda bai miƙe ba jama'a duk wanda yake yin sallah haka wallahi bai da sallah wallahi alazim ba shi da sallah wannan shine abin da manzon Allah ya yi to wuce kuma ka wuce iyaka zarni a ƙara ƙara dai ƙara can dai ƙara yawa akwai masu stretching a sallah ai zaga wani ya wuce ya bokare da yawa nan ko ba a san yin haka wannan wuce iyaka ne wancan gazawa ce wannan kuma wuce menene kaga bayan shi yayi ne ya lankwashe to wannan lankwasar ta hana sujjara ne don suka biya jama'a mun gane wannan kenan ana so ne ka daidaitu bayan ka wannan wannan abin da ake cewa ne shinyar tashi ta yi ne shinyar ta miƙe sai ka kofa ka yi bayan ka yi mene ya miƙe a cikin sujjada to wannan sai a ce kayi sujjada amma matuƙar mutum ya tattare wani suka ga akan ɗansa wannan fa zai sujada mala kan wannan da dumar ai in dai mutum dogo ne nan bai ishe shi sujada mala in dai baya zai miƙe inda kawai aka samu matsala saboda cinkoso ko wani taro sai ya zama ko kaje inda wurin ya matse da yawa to nan sai a ce maka abin da ko da kayi bayan ka bai miƙe ba sai zama ne lalura ko lalura daban son zuciya daban bukata kuma daban to duk abin da koyi lura ne a musulunci to ana baka ne ana baka uzuri a kai
wani kuma ne shi ne da ba shi ke musulunci ba shi yayi ya ya buke da yawa eh yadda kuma bi hana wani shi ne da yadda gaskiya ne kuma ko hannayen in dai aka su kusa da kai ba a so ka buɗe su da yawa saboda wani sai ga ya haka ya tattokar mutane zaga aka zo sallah zaga har aka dan in ba wanda bai sani zai ga wani ya sani zai kawai zai kusa da shi amma in dai wanda ya sani zai jika za ka sani shi ga kai zai tuka ne kawai ana samun haka nan kuma jama'a ko ba a samu ɗaiɗai kun mutane ana samu wani wani amma ku cuta ta mara zato kokarin sa yayi ne ya cika wajen daidai sai wata kuskure ta dan biyo baya to ana sare wannan Allah ya yafe amma dai ba haka aka so ba hannayen kada su buɗe da za su takura wa wani mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace a ai sujada yadda kafafun gaske a buɗe yadda kake tsaye yayin da kai hada sahu haka za su kasance kuma a cikin sujada ma'ana ba a manna guyawu ko kafafuwa yayin sujada sannan gwada mana irin sujadan gargajiya akwai hannayen kusa da guya za ka sa su kusa da gwiwanka ba yawwa yau to aka kai mace dan dan dawo daga baya kaɗan yau aha yau haka yanzu na yi tsira eh sannan wani yau ne sai ga ya dau afafu ya ya dau afafu sama kamar zai tantsara wanda kafafuwa a sujada su ake a kafa su haka ko amma sai ga wani ya dau kafafuwan sama yadda ka sun zai tantsara jama'a duk waɗannan kurakurai ne waɗanda sai mun gyara su sai mun gyara gaskiya Allah ya tsari mana imanin to wani karanta hadisin jazakallahu khairan عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لقى أبو مسعود البدري ألا يكار مش الدايش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تجزئ صلاة الرجل سلر متنباتا إسر واغريشي حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود هل سيمتن يا ديدي تباينسا أتشر الركوع دا السجدة أنغاني رواه أبو داود إمام أبو داود يبتد أن الحديث حديث يكون صحيح jama'a kun ji maganar manzon Allah sallar ɗayan ku ba ta wadatuwa gare shi Allah bai karɓarta har sai mutum ya daidaita bayansa a cikin mene a cikin ruku'i da mene da sujada an gane wannan ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yake cewa iqamatu adh-dhahr dake wannan hadisi shine sukunuhu ba'da harakatihi sukunuhu ba'da harakatihi shine natsuwan da za ka yi ka daidaito bayan motsi da kai na zuwa mene na zuwa ruku'i amma mutumin da ya ruku'in haka ko da bayan sa ya miƙe amma bai natsu ba kawai sai ya dago tayi ba ta yi ba me yasa ba ta yi ba saboda bai natsu a cikin ta ba jama'a mun gane wannan ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan hadisi karara ya nuna cewa wajibi ne mutum ya daidaitu a cikin ruku'i da sujuda ashe al-i'tidal yana tare da mene al-qumanina wa qumanina huwa al-i'tidal kun gane karatun kuwa yawa ai a cikin fiqh ma akwai wal i'tidal ku da daidaituwa to wannan daidaituwa sai ake maka fi arkani salati kaga malam fiqh sun yi fiqh a nan kuma ko a cikin rukunin sallah kenan kowanne sai ka daidaita shi ya zama daidai sanin sallah ta cika ba magana ke ka tsaya ba ijlalin ba wai tsayuwa bane kawai a'a in kai ruku'i dole ka daidaitu kan ka dago in ka dago dole ka daidaitu a tsaye kafin ka tafi ina sujada in ka ce sujada sai kai ne sai ka daidaitu a cikin sujadarka in ka dago sai ka daidaitu a dagowarka in ka koma sai ka daidaitu sanin sallar ka ta daidai mun gane wannan Allah ka dasar da mu حديث نشدة عن طلق عن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال أن كبرنا حديث لك طلق بن علي الحنفي ألا كار مشدة yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yanzuru Allah azza wa jalla ila salati abdin Allah madaukakin sarki baya dubi zuwa ga sallar bawan da la yuqimu fiha sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha wanda baya miƙar da bayansa tsakanin ruku'i da sujudansa jama'a kun ji mun abin da ke yin hadisi ma'ana duk mutumin da ke yin ruku'i bayansa baya daidaituwa a cikin ruku'i kafin ya dago da wanda zai yi sujada bayansa baya miƙewa a cikin sujada kwata kwata ma Allah ba zai kalle shi ba zai ka sallar akwai matsala ko babu akwai hadari ko babu akwai hadari mai girma ga sallolin mutane jama'a wannan wajibi ne a yi gyara a kansa ba don komi ba sai don samun tsira a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa lambin hadisi ne dubu sha shida da ɗari biyu da tamanin da uku حديث نبقي عن علي بن شيبان رضي الله عنهما قال دقى علي بن شيبان ألا يقارى مش يداشي لما هي قال يشي خرجنا منفتا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير مكجي مكي مبايعة والنبي صلى الله عليه وسلم مكي مسجفة دع القور ينبي يا قريش وصلينا خلفه كم مكي صلى أبايا من ظن الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته ta gefen idansa sai manzon Allah ya ga wani mutum yana sallah wanda baya miƙewa baya daidaito a cikin ruku'insa ya'ani sulbahu fi ruku'i was sujud baya miƙar da bayansa a cikin ruku'insa da sujadarsa ku jama'a wannan shi ya gani manzon Allah ya ga wani yana haka sallallahu alaihi wasallama falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salata manzon Allah ma yana cikin sallah ne fa ga wancan mutumin yana yin wannan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da sallah qala sai manzon Allah ya ce ya ma'asharal muslimin kun ga anan ba magana tozarci kenan ko mata kai wani me yasa kake haka a wannan sunan shi tozarci an gane a in za ka yi nasihar mutum ɗaya ne yake yi an gane amma sai kai ne yawwa sai kai jawabin a cikin mutane su duka dan kada ma a gane da wa ake mun gane wannan kai ka san wani lokaci mutum ya gane da shi ake kuka tozarta shi to sai ji kaman ka tsoma shi a ruwan kankara ne a cikin lokacin hunturu ya zai ji ba daɗi ko haka ne kamar yadda kai ma baka so a tsinka ka to manzo Allah kwararre ne wajen iya karantarwa sai manzo Allah ya hada su duka yace ya ma'sharal muslimin ya ku taron musulmai لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود باب صلى من ظن يقول صلى قبل أنت باب إتا معنى الله بايا سو الله بذكر صلى دا لا من لا ي... لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ده وند بايا ميقدا باينسا دمي أتكر ركوعي لسجدا الله بذكر مي بقى sallarsa ba jama'a idan ku ji manzo Allah ce la salata malamai suka ce wannan wace irin lace lace annafiyatu lil jinsi ma'ana duk wata sallar da ba a miƙar da baya a cikin ruku'i da sujada a daidaitu to Allah baya karɓar wannan sallar wallahi jama'a duk da kake cewa sai mun yi gargajiyar sai mun yadda muke so kaje ai za ta zo a kabarinka kuma sallarka za ta zo in ka kyautata ta tabbas za ka samu alkhairi a wurin Allah Allah zai tun daga tun kafin ma mala'ika ya zo ya maka tambaya sallarka za ta zo ta baka kariya ta ce oho dai ku gama tambayan ku ku kyale ni da abokina mu ci gaba da hirar mu amma wallahi idan ka so da sallarka haka za ta zo maka a wani mummunan mutum mai mummunan kama tare da miyagun ayyukanka haka zai dinga duka da gujima malam mitsaraba wanda in aka maka wani dukan malam sai ka dagargaje haka za a ƙara mai halittarka a ci gaba da maka kabarinka Allah ka tsare mu hatta fitowa daga gida da kake ka taho masallaci ba sai ya zo ya ba da shaida a danka a cikin kabarinka haka manzon Allah ya faɗa hadisi ne kuma ingantacce to manzon Allah ya ya ma'ashara almuslimin ya ku jama'ar musulmai la salata babu sallah kwata kwata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud ga wanda baya miƙar da bayansa a cikin ruku'insa da cikin sujadarsa wannan hadisi imamu ahmad da ibnu majah suka fitar da shi kuma hadisi ne sahihi Imam Ahmad a labban hadisi ne dubu sha shida ɗari biyu da casa'in da bakwai Imam Ibn Majah a labban hadisi ne ɗari bakwai da tamanin da ɗaya. Hadisi na takwas. An abi qatada radiyallahu anhu qala an karɓo daga Abu Qatada Abu Qatada al-Ansari shine Al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari Allah ya kara mishi yarda. Qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aswabun nasi sariqa wanda yafi kowa yin munar sata alladhi yasriqu min salatihi shine wanda ke yin sata a cikin sallarsa Allahu akbar shine wanda yafi kowa sata malam a shi barayin da yawa koko yo ai ku duba ɓarawo a duniya me yake yi satan kaya yake yi ya raba ka da kayan ka ina a duniya wanda ko ke wa sallarsa sata me yake sacewa lahira take sacewa abin da zai sa ya samu rahamar Allah a ranar alkiyama wanda manzon Allah yake cewa a cikin ayyuka abu na farko da Allah zai fara duba sallah in ta cika ya ce ma abokinta ya tsira in ba ta cika ba sai a duba ce ina na filoli a gani to mutumin da yake sata sallarsa ina nafila ta cika mai sallah da haka duk yawan nafilolinka duk yawan tsayuwar daranka duk yawan yadda kake da nashin sallah da yawan rakawai wallahi in ba ka yin ta daidai ka shiga uku Allah ka tsare Allah ka samu gyara kasan shaidan malam ba rago bane kana yin abinka saboda shi jahiri ne kullum sai ya sama taurin kai shekara za a ce sai mu ba za mu yin ba da gangar ma wani zai a gaban ka ma dan kawai kai magana dan ka ji haushi Allah sarki abin haushi wai nama na jan kare an gani yanzu idan kun duba sha'anin jama'a yadda al'amari yake al'amari ne mai hadarin gaske jama'a a wayi gari a ce wai kai ka gama rayuwa ka gaba daya amma ruku'i baka cikawa sujada baka cikawa fata ma kake a sallarka to ku jidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me ya faɗa aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati wanda yafi kowa mummunar sata shine mutumin da ke yin sata a cikin sallarsa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa kaifa yasriqu min salatihi yaya mutum zai yi sata a cikin sallarsa qala manzon Allah ya ce la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wanda baya cika ruku'inta da mene sujadatta aw qala ko ko manzon Allah cewa yayi shakka ne ga wajen mai riwaya ko la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi wanda baya miƙar da bayansa a cikin ruku'insa da me sujadarsa Allah ka tsare mana imanin jama'a kun ga akwai matsala kenan ko ko babu lalle akwai matsala ba ɗakin kalma ba jama'a wallahi ko mun ki ko mun so dole mu gyara in dai muna neman alkhairi Allah ya mana alkhairi ya gyara mana al'amuran mu wallahi sai mu gyara jama'a Allah ka ba mu kun gyara jama'a kun ji kenan wanda baya kika ruku'insa da sujudansa yake kotun kurciya Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yace masoyina Annabi Muhammad ya hana ni abubuwa guda uku guda nawa guda uku a sallata yace abu na farko an anqara nuqrata dik in dinga yin ƙoto irin ƙoton zakara ka taɓa ganin kaza ta kai bakin tana ta ci ba ta dago ba ina cak ko cak cak cak cak haka take yi ma'ana an zaga yana sallan Allahu akbar sai hoja Allahu akbar Allahu akbar an buga ta in tashi daga in limamin ka wannan shine halin sa to kai ritaya daga masallacin sa haka ne mana haka ne dan ba shi kaɗai ba ne limami a garin aiko kuma duk da gulman ka ai wani ya je da bin wani sallah ba ruwanka kai kana kokarin tsayi lahirar ka ne zaka je ka bi wani kawai har da kai sas ma da ya farza ma eh ko kuwa ai malam ai maka kyakkyawan nika ai to ya fi daɗi ko wa alaikum salam a wurin wasu zaka lura da ayyukan shi aka
gaskiya ne abinda za ka yi irin wannan ka zo ka bi mutum sallah sai gaba ya cika rukun da sujada kawai sai ka ba sallah shi da gane shi ai kwarai ka yanke ta ka kuma gefe ka sallar ka tunda kai ka iya wani sallan ya za ka yi to aina sallan ba ta ya wani sallama za ka yi ai ita sallama sallama ana yin ta a sallah ne kadai yayin da ka kai raka'a ta karshe gama tahiyya in kai sallama sai Allah ya karba amma me amfani sallama ka dama sallar asali ba ta ne ka gane zancen shi yasa ni kam ka san in kana rayuwa a jami'a sai a jami'i ta fahimta a masallaci to shi yasa mu in mun zo sallah ranar duk yadda aka zo an tura mutum kaza kaza to wani lokaci sai in koma ɗan gefe in dai ban samu sallah ba ta asali tun na sani mu asali yadda ke sallah ta sai na ɗan koma gefe na gani ya ɗan raka ɗaya mun gani eh yi mu gani wallahi malam da zaran na ga ya sauka a layi ni ma sai in bi layi jama'a mu kiyaye wannan ba dole bane idan an idar da sallah ka zo masallaci sai kai sai an yi sai an yi jami'i wannan matsala muhimma jiddan ba dole bane har wasu malaman ne ma ke magana cewa ya halatta ma a yi jam'i biyu a masallaci ko bai halatta ba kaga ashe shi jam'i na biyu ba shi da me ba shi da asali ko tushe rukusa ce a iya yi idan an zo da yawa amma asali abin da manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku yi alola ya kama hanyar zuwa masallaci babu abin da ya fitar da shi daga gida sai sallah to tun daga fitar shi daga gida ma a cikin sallah yake bi manzo Allah idan ya zo masallaci ta liman ya sallami sallarsa sai ya sallarsa shi kadai jama'a me zai faru za a bashi da jami'i ne cikakken sallah za a bashi saboda wannan niyyar da ya taho da ta ne ya samu jami'i bai samu ba Allah zai bashi cikakken jami'i da ka ji da bakin ciki dan kayo niyyar samu ba wai kayo sakaci bane da gangar ta wuce a'a tun daga gida kayo alula da nufin ka samu jami'i ne ka zo ka samu ba idan da kai kadai ba dole bane sai ka wani jam'i babu wanda ke maka sai dole kuma in kayi sallah manzon Allah ya ce za a baka ladan cikakken ladan jam'i saboda manufarka mun gane wannan jama'a ba mai sakaci muke magana ba ba mai wasa ba na'am Mm.
Na rashin wani lokaci tsayuwa sai da tsayuwa da ɗauku da na kuɗin gwa da tsayuwa.
A imana, akwai shi malam da yawa abin da ya faru malam shine a'a abin da ke faruwa malam shine ko mu a cikin mu yan izala akwai masu jarabar masifar bala'in taurin kai su kawai ba za su bi bane ba za su bi annabin bane kawai to wanda ko ya zama wannan shi ɗabi'arsa ko na ibin liman ne an halacce shi za a yi kwarai dan ba za a bar shi ci gaba lalata mutane sallarsa ba an gane wannan aiki dan taurin kai ne wannan kuma karatun nan ana yi mutum ba zai zauna ya koya ba da gangar za a ce za a yi ba zai zo ya ji ba kuma na rantse da Allah bai iya ba dan da ya iya ka ba shi wani kace karanta zai iya to shi yasa tun farko ne wannan ne wannan shimfiɗa cewa dole ne a matsayin ka na liman ko wanda kake son limanci a sa ka a gaba kai sallah ka kiyaye kanka wallahi tallahi ka zo ka haifar wa mutane da matsala a sallar su kai ne Allah zai kama kai ran alkiyama kai za ka biya sallolin su ka tabbatar duk abin da za ka yi a sallah ka iya ne shi yasa ba wai ingizan kan turo ba kuma na sha faɗin wannan magana cewa ba wai hadda qur'ani ke nuna ahaliyar a sa mutum a gaba ya ja sallah manzon Allah ya faɗa haka ne saboda su a zamanin su duk wanda yake makarancin qur'ani ne zaka da kuma ya san kunce kunce mene sallah an gane ai duk wani ba batun qur'ani zaka tada su full package ake bada ba irin zamanin mu bane yaro ma da tun qur'ani bai da ladabi ma da tun qur'ani bai iya sallah ba dan me koya ba yanzu kaje makarantun allo ana koyar su sallah ne mu ga kan mu gaskiya yaushe ne malamin ke zama ya ce to ku tsaya za mu koyi da koyi da ke sallah ga yadda manzo Allah yake yin shi ake kake wannan a kasar Hausa ina ma ke lokacin su to da ka sai dai in ya yi wani masallaci ya ga ana dan ne shi ma dan tsaya gani ce wu ta ijan Allah ya kuma tsara barin gyara Allah ya ce eh ba wace yake faɗi wannan ku wani tafi mun ana faɗi wai ya faki baya ba sai zanibi a wannan sai zanibi malam kai da aka ce maka sallar ka ba ta karbuwa ina kai ina zuwa gaban Allah kuma ka sami kyakkyawar sakamako a cikin a duniya kaman kawo kanka mene isabi ke jama'a sallah gaggawa a sallah kamar yadda na faɗa zan ƙara maimaitawa jan dogon karatu ba dole bane a sallah amma dole ruku'in nan tasowa daga ruku'i sujadan nan dagowa daga sujada kowace gaba dole a samu cikakken natsuwa cikakken ambaton Allah cikakken abin nan a natsuwa da kuma daidaito sanin sallah ke cika yawa mun gane wannan yawa duk karatun ma lokaci jika jika muke ko kasan malam wanda imaninsa ya rauni to duk yadda kai da shi shi akwai matsala wani wallahi yana mantawa a duniya yana da baka sai ya zo sallah ko ba ka bane da an zo an ga to wallahi akwai dai masu baka in a takaita a takaita shi yasa shi in shi ke yin sallah in ka zo ka tsaya sallan azhar ku minti ɗaya da rabi ya kai tahiya dan na ƙarshe wallahi malam farje kawai yake malam zaf zaf zaf zaf zaf zaf shi sa wasu masallatan duk inda ake sallah ma za ka san cewa wani sallah ba na zuwa yace Allahu akbar sana hauda Allahu akbar Allahu zaka kawai abin inda zaka sa agogonka ka ce to an an an tare iqama yanzu liman ya kabar harama ka ce bari ka sa agogo ka ni minti nawa za a yi sallah zaka sha mamaki sai ga minti daya da rabi minti biyu an barza an gama Allah ka tare mana imanin
ya so yin lafiya a wannan sai ba da zai yi
to ka gani ya da kai ai kwarai
ya da saboda haka muna ƙara jan kunni ga su limamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku gyara in kun yi wannan kun yi wa kanku gata ba wani wanda zai zo kabarin ka ya cece ka wallahi malam ba wani wanda ya isa ya je gaban Allah ya cece ka bayan an riga an yi maka gargadi ko alam ya tukum nazir قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا shine wannan aiki amma gargadi an ji hankalinka ka ki dina ba zan dina din ba kakka dina din za ka sani ko Allah ne ke faɗi min fa sawfa ta'lamu lakum haka Allah ke da sani za ku sani ma'ana ba yanzu bane abu in ba a gyara ba Allah ka bani ikon gyara ba wa alaikum salam
akwai bambancin hanyar ta tsakanin tsada da nafila in zo farila zai yi kokari wajen abu na mai da nafila ne
gaskiya ne babu bambanci tsakanin sallar nafila da farilla wajen kyautata sallah an gani ba bambanci shi yasa galibi ni kam da shigo masallaci yanzu na zo tar da cewa za a tada sallah saura minti daya da rabi to wannan ba ta ishe ni in barga nafila ba saboda haka na gummace in tsaya in jira liman in yana tahiya ne ya kare a tada sallah da ni dan ita kanta samun kabbaran harama jama'a ana kirga ta a matsayin farala ga bawa samun kabbaran harama tare da liman wallahi babban al'amari ne manzo Allah ya ce wanda ya irin wannan yayi sallan kwana 40 ko salloli 40 cif tare da liman za kowace za a yi kabbaran harama tare da shi manzo Allah ya ce wannan za a rubuta mishi ya barrata daga munafici ba shi ma maganar munafici duk abin da manzo Allah da ya faɗa gaskiya ne eh yanzu hatta Fatiha malam jama'a sun dinga barza ake nan kaga mutum yana karatun Fatiha kawai am irin amma rena kan nan kawai barza ta ake alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wani kuma yana karatun ma baya numfashi tsakani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka haram haram ne kai wannan wa ya koya maka cewa ana yin sakti tsakanin aya da aya ko akwai bukatun ko da kai mahadacin qur'ani ne ko ilimin qur'ani ne sai ka san ilimin da ake cewa al-waqf wal ibtida sanin irin sanin da mutane ke mutum kawai yazo ya saro wani wuri a qur'ani bai san ma'anar shi ba kawai ya saro wani wuri wanda kila ma sako zai yi in ya karanta wani wurin a haka an gane wannan matsaloli ne masu yawa shi yasa muke magana duk wanda zai jagoranci mutane jama'a yana buƙatar ilimi yana buƙatar kintsi game da al'amarinsa kafin ya zo ya fara ainihin wato jagorantar mutane jiya na ga malam Musa Muhammad dan kwano ya wani rubutu ma mai muhimmanci a Facebook game da irin mayun limancin nan mayun limanci malam shi in dai aka zo masallaci ba shi limanci ba je yake maka masallaci ba akwai irinsu da yawa kuma samari musamman ƴan mahadata mahadatan za ka tana da wani zafin kan da kuma wanda ya yi karatun amma shi babu abin da yake so shi sai shugabanci shi da kullum a ce shi ne jagora a kaza Allah ka tsare mu باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة باب الذي بياني نعم أيكم كاجي نينا فد محل شاهد كاجي هذا اللي بقى أبو هريرة يأتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم مسوينا يعني أبو بوا الله نفرقوا أن أنقر نقرة الديك إن دنجين ƙoto irin na zakara wa an altafita iltifata sa'alabi da kuma dinga yin waiwaye irin na bila shi yana sallah sallah yake ba yana waiwaye ya waiwaya ne waiwaya can manzo Allah ya ce wannan wafta ce da shi ɗaya ke mutum a sallarsa sai ka gama sallar gaba ɗaya ba da ko ɗaya Allah ka zare mu iltifati kala biyu ne kamar ibn qayyim ya bayyana a littafin sana alwabil sayyid cewa akwai wanda ke yi da jikinsa da zuciyarsa gaba daya yana cikin sallar ba sai la ka ga wani ko in kun Allah ce sanni ne ya kalla ce ya kalli kalar rigan wani ya kalli hulan wani ka wannan hulan da gaisa ta dubu goma to ana an shigo gari wani fashin da kaza ma ya ta ko ba a yi na kiyaye to shi ma ne iltifati ne duka shi dan ke kwashe ladan sallar ka mun gane wannan bayan wannan na farko shine mafi muni shine wanda ke haka yake yawo da kansa na biyun sa muni shine wanda yana sallar amma sai yana haka ga dai kan a tsaye yake amma yana raba idanu ya kalli gefen ya kalli dama ya kalli hagu ya manzo Allah ya hana ni sai na uku wa an aquya ka iqa'il qirdi in yi zaman gurfani irin gurfanin biri birin ya zauna irin zaman sallah da ake haka to shi yana buɗe kafafuwansa ne guda biyu gefe da gefe sai ya zauna da duwawunsa a tsakiya ce to manzon Allah ya hana ni irin wannan zama a sallah kaji abubuwan guda uku a ga malam shi kenan suka yi to eh shi ne hadisin mutum ke cewa kuma ta shaiban wannan shi ne nan gurfanin shaidan manzon Allah ya hana irin wannan zama a sallah alaikun salam eh lallai shi ma kuskure ne shin fada zara'i malai ke mana magana akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada dayanku wala yabsudu ahadukum dhira'aihi in bisatil kalb kada dayanku ya dinga kwantar da zara'in sa haka a cikin sujada irin yadda kare yake yi an gani ku zo gwada mana malam a sujada yi sujjada ne sai ka sai ka kwantar da hannayen naka a ƙasa an gani yawwa to irin wannan kwantar da hannayen haka haramun ne a sallar jama'a manzo Allah ya hana an gani Allah ya sa mu gyara باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة باب الذي بياني جمد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم yawa wanda baya cika ruku'insa cewa ya raɗe ya maimaita wannan sallar ba ta yi ba kun gane kuwa mu za cewa ya je ka sake sallah dan sallar ka ba ta yi ba ashe ba duk wanda ke yin sallah ba ke sallar ta ke yi bawan Allah ka kiyayi wannan ba duk wanda ke yin sallah ba ne sallar ke zama karɓiya عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل أبو هريرة ألا يقار مسيده عبد الرحمن بن صخر الدوسي ألا يقار مسيده يقول للي من الله صلى الله عليه وسلم ياشي لما سلاتي فدخل رجل سيوان متيشبو فصلى سيسلى سيقمى فسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يوا النبي صلى الله عليه وسلم سلم فرد في منظر أن لا يميت يميد مثلا سلم وقال في منظر أن لا تدشي ارجع فصل فإنك لم تصلي كي كما كي صلى دم كي صلى با جماعة تنبيه من إياي ركوي كوبي با إياي سجود كوبي با إياي طيوة كوبي با ya yi karatun fatiha ko bai yi ba ashe ba duk wanda yi waɗannan a sallah bai sallar su zama karamiya shi ya sa wai kai wai kai dan wai kai dan ne su saukar ra'ayi duk inda ka samu ni ko ina ma ina yin sallah sai baka da kan gado ne ko ko eh mana a ko ina kuma kowa ka bi sallah ma'ana mutum zai zo ya jika jika ya tashi kuma ka bi shi a jika jika ka dauka sallah ka tayi tunda ai sallar mamu tana da alaka da wa da liman a cikin mafi yawan al'amuran sallah sai dai waɗanda ba a rasa ba an gane wannan Allah ya samu dace manzo Allah ce irji kuma fa salli je kai sallah fa innaka lam tusalli don kai ba kai sallah ba wai farja sai ya koma yusalli kama salla sai ya ƙara yin sallah kamar yadda ya sallar farko ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في قال دعوة يوا من ظن الله سلم يا من ظن الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي كما كي سلى دم كي سلى با ثلاثا سيد ون يم يم يتحس سو نوا سو أكو جماعة كن فجي سو نوا سو أكو من ظن الله كما كي سلى دم كي سلى با دب masu komawa mu suna da yawa a wannan zamanin ko je ka maimaita me mutumin da ya faɗa faƙawala sai manzon Allah sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi ya manzon Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghayrahu bazan iya yin bazan iya kyautata sallah fiye da wannan ba bazan iya yin wata sallah fiye da wannan wacce ne ba fa'allimni ya nuna Allah koya min jama'a kun ji a shi ne ake yi koya ki ko mai ta koya mana shi kansa manzo Allah sai da aka koya mana aka turo malaika jibrilu yayi sallah manzo Allah yana gani yadda ake yin sallah kwarai hatta lokacin sallah sai da Allah ya turo malaika jibrilu lokacin asba a turo malaika ya ce lokacin sallah yayi ga lokacin sallah lokacin azhar malaka jibril ya ƙara dawowa lokacin la'asar ya ƙara dawowa lokacin magariba ya ƙara dawowa lokacin isha ya ƙara dawowa saboda a nuna masa muhimmancin lokacin da kuma ita kanta sallar hatta qur'ani manzo Allah ba rana guda bane kawai tashi aga ya haddace sai an biya mar ya biya sannan ya koya sannan bayan an gama gaba ɗaya fa shekarar da wahayi zai ɗauke malaika jibril ya zo ya ce to karanta ina ji ya ƙara manzo Allah bita manzo Allah da biyawa bayan ya kammala ce to biya in ji manzo Allah sai da ya sauka a wannan azumi har sauka biyu a gaban malaika Jibrilu ce to yanzu kamar wahayi ya cika wai kai dan dan masani ko sannu ka je ka ɗauki Qur'ani kawai ka ce ba karanta baka je gaban malami ka koya ba sallah baka je koya koya maka kamar yadda kan mutane suna yin angwakwa kake kewa aya akwai matsala ko Allah ya bani kan gyara fa'allimni ya rasulullah ko ya min fa qala sai manzo Allah ya ce idza qumta ila salati fakabbir idan ka tashi zuwa ga yin sallah to kai kabbara thumma qara ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sauwa gare ka na alqurani thumma raka hatta taquma inna raki'a sannan sai kai ruku'i har sai ka nutsu a cikin ruku'inka sun marfa hatta ta'dila qa'iman sannan sai ka dago har sai ka daidaitu a tsaye cak sun masjud sannan kai sujada hatta taquma inna sajida har sai ka nutsu a cikin sujadarka sun marfa hatta taquma inna jalisan sannan sai ka dago har sai ka daidaitu a zaune waf'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a sallar ka gaba ɗayan ta ranka ta kaf haka zaka yi Allahu akbar manzo Allah ke malamin da ba irinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Daka jama'a wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Wannan littafin ka dinga bitansa lokaci bayan lokaci. Zai taimaka maka wajen tuna maka abubuwan da ka rasa a sallaka insha Allah ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Mm. Shi ya sa malamai suka ce, ai malamai sun yi saɓani ne game da in an dawo ruku'i, a ina hannu ya kamata in ɗau- aka ɗago daga ruku'i, a ina ya kamata hannu ya zama. Shin zai koma ƙirji ne kamar yadda mutum yake sawa a farkon sallarsa? Ko ku a'a zai saki hannayensa ne tun da manzo Allah ce har sai kowace riba ta koma inda take. To nan ne malamai suka yi saɓani. da yawa daga cikin malamai suka ce tunda mutum yana yin kabdu a sallah ne in yi kabbara yana mai da hannunsa kirji suka ce mutum in ya dawo daga ruku'i yayi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd zai mai da hannunsa ina kirji wasu malamai suka ce a'a tunda manzo Allah ya ce har sai mutum kowace gaba ta koma inda take to ya kamata a ci hannu ne nan ne mahallin niza a hadisi Abu Hurairah sai dai mafi yawa daga cikin malamai shin ni abin da na fi nutsuwa da shi gaskiya malamu malam muhammad awal albani rahimahullah ta'ala har ya koma ga Allah wannan shi ne ra'ayinsa ra'ayin sa ibn usaymin da su bin baz da sauran waɗannan malaman cewa za a mai da hannu ne zuwa kirji idan an tabo amma gaskiya bayan bibiyar hujjoji da abin da shi muhammad nasiruddin albani ya tattauna a cikin sala da wasu daga cikin ainihin wato maganganu na malamai gaskiya daga baya na fi samun natsuwar cewa a saki hannu bayan abuwa daga rukun shi ya fi dacewa an gane wannan zai illa iyaka abubuwa ne guda biyu shi albani ma cewa ya kamai da hannun kama kirji bid'a ne an gane sai da yawa daga cikin malaman suka ce a ba za a ce bid'a bane an gane wannan ba za a ce bid'a bane amma kuma shi ne daidai shi abu cewa ne bid'a ne kuskure ne an gane wannan amma kuma cewa a saki hannu bayan tsagowa daga rukuni shine abin da yake zama daidai da sunna wallahu a'lam an gane ko ban ce ni koyi bara ina ba nace ni na fi gamsuwa yawa karatu gamsuwa ce da kuma hujjoji ko Allah ta'ala ya samu dace shikenan ku jama'a to insha Allah ta'ala wannan shine karshen wannan abin da muka tattauna muna fata Allah ta'ala ya sa albarka Allah madaukakin sarki ka dace da mu akhiran duniya da lahira Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka yaye mana wannan bakin talauci da wahalhalu da muke fama da shi a wannan kasa ta mu wahala da masifa da bala'i da rashin tsaro Allah ka yi mana maganin sa Allah ka sa shugabannin mu ka tsuntsu a san sautu masu tausayi a gare mu Allah muna roƙonka ka dace da mu da akhiran duniya da lahira ya Allah muna addu'a ga ƴan uwanmu da ke Falastin Allah ka taimake su ya Allah waɗannan mutane da ke yunwatar da su Allah ka yunwatar da su ya Allah waɗannan Yahudawa azzalimai mugaye Allah ka mu'amalance su da mafi munin mu'amala ya Allah Allah ka ruguza wannan daular tasu da su da masu taimaka musu Allah ka rusa su Allah ka ruguza su Allah ka kwace duk wani iko da suke da shi ka mai da shanin zuwa ga musulmi ya Allah ka bunƙasar da kishi a zukatan musulmi ka dawo mana da kishin mu zuwa ga addinin mu ka haɗa kawunan baki ɗaya wajen yin aiki domin ci gaban addinin ka ya Allah Allah ka haɗa kan musulmi a ko'ina a duniya, Allah ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira, ya Allah muna roƙonka ka ba mu alkhairi a duniya, ka ba mu alheri a lahira, ka tsare mu daga azabar kabari. Ya Allah ka taimake mu akan yabonka da ambatanka da kuma kyautata bauta zuwa gare ka. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيه غير المترين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai sanarwa guda ɗaya bayan wannan sati mai zuwa kuma insha Allah ta'ala